بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar alhamis ce wadda ta daidai da 26 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1429 daidai da 25 ga watan septemba shekara ta 2008 muna ainihin karatun littafin tahzibu kitab tauhid na imam al-a'imma muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi bayan da malamin ya kawo mana ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana da ainihin wato fuska sai kuma malamin ya fara raddi game da irin aƙidoji munana waɗanda yan bid'a suke sa waɗanda ya zama akwai shubuha a cikin waɗannan maganganu nasu shi ne za mu fara ainihin karanta insha Allah ta'ala sannan muna son za mu bar ainihin tambayoyi dama a yau ɗuma insha Allah tun da karatun ya taho ƙarshe idan aka yi yau aka yi gobe insha Allah sai kuma bayan sallah a shafi na talatin da ɗaya za mu tashi a hudda malam ya ce wa hal hahuna ayyuhal uqala tashbihun tashbihu wajhi rabbina jalla sana'uhu alladhi huwa kama wasafna wa bayyana صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها yace raku masu hankali da muka ainihin wato kawo ayoyin alkur'ani da sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke tabbatar da cewa Allah yana da siffa ta fuska shin bayanan nan da muka yi mai hankali zai taɓa fahimtar cewa muna kamanta fuskar ɗan adam da fuskar Allah ko muna kamanta fuskar Allah da fuskar ɗan adam amsa ita ce a'a غير اتفاق اسم الوجه وإبقاء اسم الوجه على وجه بني آدم yace in dai ba kawai haɗuwar sunan ba an ce Allah yana da fuska ɗan adam ma yana da fuska wannan baya lazimta cewa fusakun iri ɗaya ne misali yanzu kwano da kike zuba wa mijinki abinci ba yana da hannu ba sai a ce hannun kwanon mijina ya balle haka ne hannun da kike sawa ke kuma ki ɗauki hannun kwanon hannunki sunan ba ya yi ɗaya ba kiran sunayen ɗaya yanzu ya lazumta cewa hannunki kin kamanta shi da hannun kwanon don haka kama wajen suna ko kuma haɗuwa wajen suna baya haɗa ainihin kamannin su zama ɗaya sai yake cewa kama sallallahu wajhahu wajhan kamar yadda ainihin wato dan adam yake da fuska ake fuskar dan adam Allah kuma ya ambaci tashi fuskar ita ma fuskar Allah suna ne ɗaya amma ba irin su ɗaya ba walau kana tashbihan min ulama'ina la kana kullu qa'ilin da kenan malaman mu da suka ce sun yadda Allah yana da fuska to da sai zama kenan duk wani wanda ya magana ya ce inna li bani adama wajhan wa lil khanazir wal qurada wal kilab was sibai wal hamir wal bighal wal hayyat wal aqarib wujuhan قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت yace da ake in dai har kace Allah na da fuska dan adam ma na da fuska sai a ce ka kamanta fuska Allah da fuska dan adam kenan to ashe da mutumin da yace dan adam dan adam na da fuska yace alade ma na da fuska birai suna da fuska karnuka na da fuska dabbobi masu daji su ne zaki da makamantansu masu klaus masu irin kumbaɗin nan haka wal kilab da karnuka wasu da wal hamir da jakuna والبذال ده الفدري والحيات ده مچيزي والأقارب ده كما كنامو وجوها دا وند يتي سنا ده فسكا ما قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير كنا بس إذا وند يتي يا يبدا alade na da fuska mutum ma na da fuska ba sai a ce ka kamanta fuska alade da fuskan mutum kenan wal qarada kuma ka kamanta fuskar mutum da fuskar ainihin birai wal kilab ka kamanta fuskar mutum da fuskar ainihin karnuka wa ghairu hamun ma zakartu da dai sauran abubuwan da muka ambata ina fatan kun fahimci maganar da ake yi maganar ita ce in dai na ce na yadda Allah yana da fuska za a ce na kamanta Allah da ainihin yan adam to in na ce dan adam na da fuska kare ma na da fuska sai a ce kenan na kamanta yan adam da kare duk ɗaya ne ko malam ya ci gaba da cewa wa lastu ahsibu ban taba zaton an anna aqala al jahmiya al mu'attila inda nafsihi law qala lahu akramu an nas alayhi wajhuka yushbihu wajha al khinzir wal qirada wal qird wal kalb wal dib wal himar wal baghi wal bidal wa nahawi hadha illa ghadiba yace domin ban taba tsammanin za a samu wani mafi hankali daga cikin jahamawa waɗanda ke nufin siffofin Allah inda mutumin da ya fi kowa girmama shi zai ce da shi fuskarka ta yi kama da fuska alade fuskarka ta yi kama da tabirai fuskarka ta yi kama da takare fuskarka ta yi kama da fuskar dub dub ne dub shi ne abin nan ga tunan wata dabba ce kamar kararruwa take amma a daji take yawo haka kamar kyarkeci take to da ba a ce fuskaka ta yi kama da irin wannan dabba wal himar da jaki wal biral da ainihin alade wani hayu haza da makamantan haka illa zabuda kowa ya fushi akan an ce mishi fuskar shi ta yi kama da waɗannan abubuwan haka ne ko ba haka ba ba don komai zai yi fushi ba saboda an ce fuskar shi ta ya kama da fuskar kare ko to yanzu dan Allah da muka ce Allah na da fuska mutane na da fuska inda wannan ma'anar da yan bid'a suke tunani inda za a ɗauko a juya musu ita za su karɓe ta a ce alade na da fuska kai ma kana da fuska don haka kama ku da alade ai ba zai karɓa ba ko zai karɓa ba ashe da muke cewa Allah na da fuska mutane ma na da fuska ashe ba kamanta muke ba sunan ne ya dace kuma ai ba ma mu ne muka ce Allah na da fuska ba Allah ne da kanshi ce yana da fuska shi ma ne yake cewa wa illa kharaja min su'il adabi fil fahshi min al mantiq ko ba haka ba sai a ce to wannan da ya siffanta shi wannan mutumin da karnuka da aladai da makamantansu to ya fita daga ainihin wato munin ladabi wato ya munana wajen ladabi ya yi muguwar magana min shakli lil mushabbihi saboda ya zagi wanda ainihin wato yake kamantawa kenan bi wajihi ma zakarna da ya siffanta shi da siffa abubuwan da muke faɗi in dai na ce kare na da fuska malam wani kai ma kana da fuska in har ka fahimci ina kamanta ta da kare kenan ya zama na ci mutuncin ka na zage ka kenan wala'allahu ba'adu yaqdhusuhu ne ya kuma ma daga nan duk wanda ya maka irin haka to zai kai da yi mashi kafafi ya ce ko kayi jina ko kayi liyaɗi wa ya ƙazufu abuwaihi ne ya zai iya kai gari wa iyayen shi ainihin ƙazafi sai ce wa lastu ahsibu lalle ba ni zaton anna aqilan yasma'u hadha alqa'il almushabbiha wajha ibn adam bi wujuhi ma dhakarna illa wa yarmihi bil kadhib wa zur wal baht yace ba ni zaton mai hankali zai ji wani yana kamanta fuskar ɗan adam da fuskokin karnuka da aladai waɗanda muka faɗi sai ya ainihin ce ai ƙarya ne fuskar ɗan adam ba ta kama da fuskar kare ba ya ce kuma wannan magana da kake faɗi ƙafafi ne ƙage ce haka malam yake cewa ko aibul anati haka ne wal khabal an yahkuma alaihi bi zawalil aqal ko kuma yace lalle bakinka yana da tuntuban harshe ko kuma kana da ainihin wato gushewar hankali wa raf'il qalami anhu ko kuma an dauke alqalamin ta tare da kai wato mahaukaci ne kai wato abinda malam yake so ya ce mana in har a ce kai na ce fuskar wane fuskar kare sai a ce na kamanta ina cewa kenan irin fuskar da wane yake da ita irin fuskar ce kare yake da ita to da lallai sai a ce ina da tabuwar hankali kenan ko kuma a ce lallai ni yaro ne karami wanda yake ban yi wayo ba shi yasa kawai dan na ji an ce mutum na da fuska kare na da fuska sai na dauka iri ɗaya ne litashbihi wajhi ibn adam bi wujuhi ma zakarna saboda kamanta fuskar dan adam da ainihin fuskokin dabbobin da muka faɗi dan haka sai malam yace fatafakkaru ya bayil albab ya ku masu hankali ku tsaya ku yi tunani aujuha ma zakarna aqrab shubhan bi wujuhi bani adam ku tsaya ku yi tunanin fuskokin dabbobin da muka faɗi za ku iya kusanta su da fuskokin ɗan adam yanzu fuskar alade ta yi kama da fuskar mutum ko kusa fuskar kare ko kusa ta yi kama da fuskar ainihin wato ɗan adam an wajen khaliqina bi wajen bani adam ko kuwa kenan yanzu da muka ce Allah na da fuska muka ce ɗan adam na da fuska fuskar mutum ta yi kama da fuskar Allah ko kaɗan a'a fuskar Allah ta yi kama da fuskar mutum ko kaɗan a'a fa idza lam tatliq al-arab تشبيه وجوه بني آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع idan ya zama ɗan adam in sun ce fuskar ɗan adam ɗan adam na da fuska dabbobi da muka ambata suna da fuska ko da ɗai larabawa ba sa kamanta su wasmin wajhi qad yaqau ala jami'i wujuhiha kuma sunan fuska na iya afkawa akan kare da alade da biri da komai kama ya ka usman wajen ala wujuhi bani adam kamar yadda sunan fuska ke iya afkawa akan dan adam fa kaifa yalzamuna an yuqala lana to yaya kenan za a lazimta mana a kazabta mana cewa antum mushabbiha ku ahli sunna da ke cewa Allah na da fuska mutum na da fuska yaya za a lazimta mana kenan mun kamanta Allah da ainihin halittu jimilla abin da wannan sakon yake cewa abin da yasa malam ya shiga dan mantiki mantiki ne kadan sai fa za ku ji maganganun kama a harbe abin da ake cewa in har mun ce Allah na da fuska don shi ya faɗa kuma mun yadda dan adam na da fuska don haka ne dan adam na da fuska sai in bid'a suka ce ai mun kamanta fuska dan adam da fuska Allah ko mun kamanta fuska Allah da ta dan adam to yanzu kenan yanzu wannan kotun sai a ce yana da fuska to dan adam ma sai a ce yana da fuska sai a ce kenan yanzu ma'anar da ake cewa an kamanta fuska ta da fuskar kofi ko kuma an kamanta fuskar kofi da fuska ta ba a kamanta ba saboda haka agogo da kake sawa ko kike sawa a hannu yana da hannu kuma sai a ce hannun agogo na baya aiki sai kuma a ce hannu na ya shanye ni ina da hannu agogona na da hannu sunan hannayen ɗaya ne ko amma irin su ɗaya ba irin su ɗaya ba ashe yadda da cewa agogona yana da hannu yadda da cewa ni ma ina da hannu ba ta lazimta cewa kamannin hannayen iri ɗaya ne don haka sai yake cewa wa wujuhu bani adam wa wujuhu ma zakarna min as-saba'i wal baha'im muhdatha kulluha fuskokin ɗan adam da fuskokin dabbobin da muka faɗi na birai da jaki da fuskokin dabbobi masu kumba dukkan su mutu da fa Allah ne ya kirkiro su makhluqa kuma halitta su aka yi qad qadallahu sana'aha wa ala halakaha kuma Allah ya kaddara musu sadda za su kare sadda kuma ainihin wato za su halaka wa qad kanat adman da can babu shi fakayyana Allah sai Allah madaukakin sarki ya samar da su wa khalaqaha Allah ya halicce su wa ahdathaha kuma Allah madaukakin sarki ya kirkiri halittun su wa jami'u ma zakarnahu min as-sibai wal baha'im li wujuhiha absaru dukkan dabbobin da muka faɗi da dabbobi masu kumba suna da ainihin wato fuskoki kuma fuskokin suna da idanuwa a cikin su wa hududun kuma suna da kundukukai kun san kundukuki shine nan haka kundukuki hausa ba dago ba in matan zamani ba iya hausa ba ko duk hausar ku ta tafi a drama kuna kallon yan drama kundu kuki akwai bambanci tsakanin kundu kuki da kunci kun ga inda kunci yake nan inda kike hura yake haka daidai inda wannan kashin yake kuma sai a ce mishi kundu kuki hausa ba dago ba insha Allah zan bude muku ajin hausa wata ran insha Allah to dabbobi suna da fuskoki suna da idanuwa suna da kundukukai ya jibahun kuma suna da goshina goshi shine jabahatu to jam'i shine jibaha wa umusun suna da hancina hanci wa alfina suna da harsuna harshe wa afwahum suna da bakuna fu fu shine ne baki fu alladhi yarfa'u bil wawi wa yunsabu bil alif wa yujarru bil ya'i wa asnamu da haƙura jam'in sin sunna ko wa shifa da kuma ainihin labba shafatai ne ولا يقول مركب في مركب فيه العقل لأحد من بني آدم وجهك شبيه بوجه الخنزير kun sa abin da malam ke son yace yanzu kare bai da ido yana da ido yana da kunne yana da hanci yana da duk halittar da dan adam yake da ita a fuska kuma duk sunan su daya sai a ce hancin kare bakin kare kunnen kare mana duk abin da kare yake da shi a fuskar shi dan adam yana da shi in ka ce fuskar kare da fuskar dan adam sai a ce ka kamanta su ba ka kamanta su ba kare na da hanci mage na da hanci amma kuma sunayen ne suka yi ɗaya da na dan adam da su amma ba ɗaya ba ne don haka sai ce ba ni zaton za a samu mutumin da yake da hankali wanda ainihin zai ce da fuskar dan adam da fuskar dabbobi iri ɗaya ne wajhuka shabihun bi wajhil khinzir khinzir babu wanda zai ce fuska ka ta kama da fuska alade wala ainuka shabihatun bi aini qirt babu kuma wanda zai ce idanuwan ka sun yi kama da idanuwan bil wala famuka sanna biddin ko dabbin ba a ce bakinka ya yi kama da bakin yawa da turanci sunan wannan dabbar bear d-e-e-r biya a ganta wata irin muguwar dabba ce haka a daji kamar kyarkeci take sai da ta tsaya ta karkace tana kuka haka yadda yake kallon discovery channel da sauransu ko kana zuwa gidajen zuwa haka wala shafaka wala shafataka ka shafato kalbin babu wanda zai ce karen nan yana da leɓe biyu kai ma kana da leɓe biyu don haka irin labban ɗaya wala hadduka haddu zi'ibin babu wanda zai ce kullukukin ka iri ɗaya ne da na kyarkeci illa ala almushatama sai dai ya so ya zage ka ko in ya so ya zage ka ne sai ce hancin ka kamar hancin kare ko ba haka ba amma in dai ba zagi ba cikin hankali mutum da zai ce hancin ka ɗaya da na kare ba ina fata an gane kama yarmin rami al'insana bima laysa fihi kamar yadda in ne jifan ka ya so ya jefe ka sai jefe ka da wata siffa wadda ba ta tattare da kai sai ce dubi kafarka kamar saniya a halin ya so ya jefe ka da bakan magana ne kawai sai ce fa'iza kana ma zakarna idan ya zama abubuwan nan da muka faɗi alama wa sasna kamar yadda muka siffanta su sabata inda al'ukala'i wa ahli tamyiz sun tabbata a wurin masu hankali da wurin mutane masu iya bambance abubuwa anna marra ma ahlal asari wanda duk ya jeki malaman hadisi alqa'iluna bi kitabi rabbihim waɗanda suke magana suna faɗin irin yadda Allah ya faɗi a littafin shi wa sunnati nabiyihim suke magana suna faɗin irin yadda annabi ya faɗi a cikin ainihin sunnar shi bitashbihi duk wanda yake malaman hadisi na kamanta Allah da halitta faqad qala al-batil to ya faɗi maganar banza wal kadhib maganar ƙarya yanzu ya faɗi magana wadda take kirkira ce wal buhutan kuma ya faɗi magana wadda take kage ce wa khalafa al kitaba wa sunna kuma ya saba wa alqur'ani da sunna wa kharaja min lisan al arab kuma ya fita daga ainihin harshen larabawa wa za'amat al mu'attila al jahmiyya su waɗanda suke ainihin wato musu na siffofin Allah jahmawa suka riya cewa anna ma'anal wajhi wannan wurin nunin ce da kuka wuta dan share anna ma'amal wajhi rin gyara to Allah madaukakin sauke ke maka suka riya cewa anna ma'amal wajhi wai ma'anar ainihin wato fuska allazi zakara Allah fil ayatin lati natlu talawna min kitabillahi ma'anar fuska a cikin ayoyin da muka faɗi na littafin Allah waɗanda muka karanta wa fil akhbari da kuma cikin hadisai allati ruwina ruwina ha annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda muka riwayo su daga annabi sallallahu alaihi wasallama kama ta arab kamar yadda larabawa suke cewa sai suka ce wajibul kalami ake nufi kun fahimta wato ku duba ina son ku fahimci abin ne da kyau menene ake nufi da fuska a cikin waɗannan ayoyi da hadisai fuska sai suka ce a ka a ce fuska wai sai dai a ce wai fuskan magana tawili suke son su kautar fuskan magana da Allah ke nufi a cikin wannan ayar kaza fuskar maganar da annabi yake nufi a cikin wannan hadisin kaza wai kan mu fassara shi da fuska sai a yi tawili a karkatar da ma'anar daga zahiri sai koma zuwa ga ainihin wani abu daban shine sai malam yake cewa ya wajibu saudi da larabawa sukan ce fuskar tufafi ya wajibu dari fuskar gida فزعمت لجهلها بالعلم أن معنى قوله وجه الله كقوم العرب وجه الكلام saboda jahilcinsu da harshen larabci sai suka ce wai kenan idan aka ce wajibul lahi abin da ake nufi kamar da laraba ke cewa ne wajibul kalami fuskar magana wa wajibul daru da fuskar gida wa wajibul saudi da fuskar tufafi wa za'amat sai suka ce annal wujuha min sifatil makhluqina ai in ka ce fuska fuska ai siffa ce daga cikin siffa halittun Allah madaukakin sarki sai malam ya ce wa hadhihi sabihatun fi da'wa wannan abin kunya ne suka riya wato magana ce wadda a danganta ta ma da mai ilimi abin kunya ne wa yuqun fi aqbahi ma za'amu annahum yaharibuna minhu kuma sun afka cikin mafi munin abin da suke gudu ina son kowace ta saurare ni ku ji maganganun da ku dan fahimce su a takaice wato garin neman jira ne suka je suka rasa ido su abin da suke cewa an aka ce Allah yana da fuska to ai an rage wa Allah daraja domin an kamanta Allah da halittun shi kun ga wannan tunani ne za ku ga kamar mai kyau ana so a tsarkake Allah ne daga na ƙasa haka ne sai a ce to yanzu ya za a fassara fuska Allah da ta zo a hadisi sai su ce ai kamar yadda riga ce ake cewa riga tana da fuska gida yana da fuska don haka cewa Allah maɗaukacin sarki yana da fuska ai ba wai ana nufin Allah yana da fuska hakikatan ba sai ce to yaya za a ce sai ce a'a naka tashi a ce Allah maɗaukacin sarki yana da daraja to yanzu ku rike kalmar daraja ba a cewa mutum na da daraja ba a cewa sarki na da daraja ba a cewa alƙali na da daraja ba a cewa mai daraja gwamna ba a cewa mai daraja sarki ba a cewa mai daraja malam wani ashe waɗannan kalmomin da suke gudu daga gare su kasancewar in an danganta su ga Allah ba su ga ai ana faɗa wa ɗan adam to ai kalmomin ma da suke so a faɗi din ai ana faɗin su ga ɗan adam kun ga sun sake faɗa abin da suke gudu in sake muku misali in aka ce yadullahi Allah na da hannu sai su ce kada a ce hannu sai a ce musu ya kuke su a ce sai su ce a ce kuwatun lahi ƙarfin Allah sai sa su ai Allah madaukakin sarkin aka ce yana da hannu ai an nakasa shi sai dai a ce yaya sai su ce sai a ce ƙarfi sai a ce to ba a cewa mai ƙarfi wani yana da ƙarfi ai ana cewa ƙafan nan na da ƙarfi to yanzu ƙarfin ma da kuke so a siffanta Allah da shi ai ana siffanta mutane da shi to don Allah menene ya fi zaman lafiya shi ne ki faɗi kamar yadda Allah ya faɗa ki yadda kamar yadda Allah ya faɗa amma in kika tashi sai ki tsarkake Allah daga kama irin ta halittu sai ki ce ko da ita an ce Allah yana da fuska amma fa ba fuska ce irin ta halittu ba naka ce miki to wace iri sai ki ce da an gane domin abin mamaki yanzu ki yadda cewa kina da ƙoda a cikin cikinki kina da ƙoda amma aka ce miki wacce iri ce za ki iya siffantawa amma sai a ce to kin da dai baki sai to kaza ne za ki da wannan nan a kasar Rasha ainihin ya fara tasowa wato ai kokarin musun abin da ba a gano kanshi ba sai su ce ka yarda akwai Allah in ka ce eh sai su ce ina Allah yake sai ka ce yana sama siffanta mana yadda yake suka jawo ayoyin qur'ani sai ce ato ya zamu mu gan shi in akwai shi za ka iya taba shi in kana so ka ji magana shi za ka ji in kana so ka magana da shi za ka ji to babu Allah kenan subhanallah wai su abin da za su iya gani ko su taba ko su ji ko su magana da shi shine akwai shi shine Allah cikin ikon shi kun san kasar Rasha akwai kasashen musulmi da yawa wanda kasar Rasha ta zalunce su sai ta mamaye su ta danne su shine wani yaro dan primary 6 dan aji shi da sai ya daga hannu dama malamin da ya zo sai musu hikima sai duba allo ya ce wa yara wannan menene suka ce allo ne wannan mai ce dasta wannan menene alƙalami wannan menene duk yara suka yadda akwai sai ce to kun ga akwai waɗannan abubuwan kenan tunda kuna jin su kuna ganin su kuna iya taɓa suka ce sai ce to ina Allah yake kuna iya taɓa shi a kuna iya ganin shi a kuna iya jin shi a kuna iya magana da shi a sai ce to ba Allah kenan sai yara suka yi ta tsalle eh ba Allah ba Allah sai ka samu wani yaro dan musulmi sai ya ɗaga hannu sai ce to shi ma yana so zai yi wa yara tambaya ina allo ga shi ina dafta ga ta ina kaza ga shi duk akwai eh to akwai kenan eh ina malam ga malam to ina hankalin malam sai ka ce ba a gani sai ce to malam bai da hankali kenan shi kenan kun ga magana yaro to daidai tun da dai har malam ya gano ba Allah to bai da hankali tun da dai in ba a ganin abu babu shi to babu ganin hankalin malam su jahamiya cewa suka in dai har za a siffanta Allah da wata siffa irin waɗannan to an naƙasa Allah sai a ce to me za a ce su ce a ce gaba sai a ce to ai wannan siffa ma da kuka faɗi ai ƴan adam suna da ita Allah ya kiyaye sai malam yake cewa alaysa qad shabbaha ala aslikum wajha Allah bi wajhi al-mautan fa za'amukum ya jahala أن من قال من أهل السنة والآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم لله وجب يتو كن سابا وقائدة كيلن ياكو جهماوة أو لا فمن زعم منكم أن معنى قوله يجب الله كن كقول العرب يجب الكلام ويجب الصوت ووجه الدار أليس قد شبه على أصلكم وجه الله بوجوه الموتان idan yanzu misali a bisa maganar ku ku mutazulawa wato ku jahamawa in mutum ya ce Allah na da fuska duk ɗaya ne da ake ainihin wato fuskar magana ko fuskar tufafi to ai dai kenan abin da ake tsoro ya faru wato an siffanta Allah kenan da cewa Allah madaukakin sarki yana da siffa kamar yadda riga ta siffanta Allah ko an kamanta Allah madaukakin sarki da ainihin wato kama ko Allah ya ce maka wato ku duba su cewa suke ai cewar fuska Allah baya nufin Allah na da fuska kamar yadda ake cewa riga na da fuska ne gida na da fuska sai ka ce to yanzu kun yadda kenan a ce kamar yadda ake cewa gida na da fuska haka ake nufi da fuska Allah eh sai ka ce to abinda kuka ji tsoro ai shi aka sake fadawa yanzu kuma an sake kamanta fuska Allah da fuskar gida kenan an sake kamanta fuska Allah da fuskar riga kenan wanda kuma wannan zai zama na ƙasar ta fi muni domin yanzu an siffanta Allah da fuskar wasu abubuwa ne matattu waɗanda ba su da rai ko gida na da rai ne ko riga na da rai ne sai ce li za'amikum a bisariya wa ku ya jahala ya ku jahilai anna man qala min ahli sunnati wal athar daga cikin ahli sunna waɗanda ke aiki da hadisai alqa'ilina bi kitabillahi waɗanda suke faɗi kamar yadda littafin bi kitabillahi rabbihim waɗanda suke faɗi kamar da littafin Allah ubangijin su ya faɗi wa sunnatu nabiyihim da kuma ainihin yadda sunna annabin su ta faɗi ahlus sunna masu cewa lillahi wajhum Allah na da fuska wa ainan Allah yana da idanuwa biyu wa nafsun Allah yana da rai wa anna Allah yubsiru kuma Allah na gani wayara kuma Allah na ainihin wato Allah yana da basira wayara kuma Allah yana gani wa yasma'u kuma Allah yana ji annahu mushabbihun indakum ku a wurin ku duk wanda ya faɗi haka ya zama mai kamantawa khaliqahu bil makhluqin wato ya siffanta mahalicin shi da abokan halitta kenan حاشا لله أن يكون أحد من أهل السنة والآثار شبه خالقه بأحد من المخلوقين الله يتسرى وندق تكين أهل السنة ما سأيكي ده حديثي يكمن تألا محل تشيشي ده وندق تكين حالتو فإن كان على ما زعمتم بجهلكم فأنتم قد شبهتم معبودكم بالموتان to in dai a bisa wannan irin tsarin in mun ce Allah na da fuska mutum na da fuska kun ce muna kamanta Allah da ainihin mutane kenan to ku kuma da kuke kamanta Allah fuskar shi da fuskar gida da fuskar riga ku kuma kun kamanta Allah da fuskar halittun da ma ba su da rai kenan nahnu nisbitu li khaliqina jalla wa ala sifatihi allati wasafa Allah azza wa jalla biha nafsahu fi muhkami tanzilihi mu ahlus sunna muna siffanta ko muna tabbatarwa da mahalicin mu Allah madaukakin sarki duk wata siffa da ya tabbatarwa kanshi a cikin littafin shi da ya saukar wa ala lisani nabiyihi mustafa sannan kuma muna tabbatar mishi da duk wata siffa da annabin shi ya tabbatar a bisa harshen shi mimma sabata wadda ta tabbata bi naqlil adli anil adli waɗanda mutanen kirki suka karɓo hadisin daga wurin mutanen kirki موصولا إليه حرفك كي زواج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن آه ونقول كلاما مفهوما كما مؤمنا فإن مغانا تيود كوا إكي إيا فهمتا موزونا ودتك أن أونا تدم أون القرآن ده حديثي يفهمه كل عاقل دكا من هنكلنا إيا فهمتتا نقول دومين وامكي ليس إيقاء اسم الوجه من خالق الباري بموجب عند ذوي الحجة والنهى أن يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم أي sakin sunan fuska ga Allah maɗaukakin sarki albari mahalicci baya wajabtawa a wurin masu hankali da lura cewa an siffanta fuska Allah kenan da siffar fuska 'yan adam masu hankali sun san ko an ce Allah na da fuska 'yan adam na da fuska sun san cewa ba a nufin fuska iri ɗaya ce kamar yadda misali za a ce wance ta zo makaranta sai kuma ƙur'ani ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo shi da mala'iku sahu sahu kamar yadda wance take zuwa makaranta Allah zai je ranar alkiyama to amma kamar zuwa ɗin kamar su ɗaya ba kamar su ɗaya ba saboda Allah ɗin ba ɗaya bane da shi da halittu don haka komai nashi ba ɗaya bane da halittu ina fata an gane misali yanzu ya zo a cikin hadisin da musulun ya ruwaito a ƙarƙashin ayar da Allah yake cewa wa yawma naqulu li jahannama halim tala'ati wa taqulu hal min mazid Allah zai ce wa jahannama kin cika sai ta ce ko akwai ƙari ne annabi yace ta cika fa amma saboda biyayya ga Allah ne kin cika sai ta ce ko akwai ƙari kin cika sai ko akwai ƙari aka ce sai Allah ya ɗauki ƙafar shi sai ya ɗora mata sai ta ce qat qat qat ma'ana na cika na cika na cika yanzu wannan hadisin ya nuna Allah na da ƙafa na'am amma baki isa ki ce ƙafar Allah irin ƙafar wani ba in kika haka kin yi kuskure don kin kamanta kuma baki isa ki ce Allah bai da ƙafa ba domin mai hadisin ya ce yana da ƙafa to me zaman lafiya sai ki ce Allah yana da kafa sai ki ja baki ki shiru in ce wace iri sai ki ce babu wata halitta da ta kama da shi kun fahimta wannan abu ne mai sauki masu hankali da natsuwa za su iya ganewa don haka qad a'lamana Allah jalla wa ala Allah ya sanar da mu Allah mai buwa da daukaka fil ayin lati natluha qablu a cikin ayoyin da muke karanta su a baya din nan ayoyin da muka karanto a baya Allah ya sanar da mu anna lillahi wajhan Allah ya sanar da mu cewa yana da fuska zawahu bil jalali wal ikram yadda ya siffanta ta da girma da daraja wa nafal halaka anhu kuma ya kore halaka daga wannan fuska wa khabbarana fi muhkami tanzilihi kuma ya bamu labari a cikin littafin shi wanda yake tsararre ne annahu yasma'u wa yara Allah yace yana ji yana gani fa qala jalla wa ala likalimihi Musa ga abinda Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi Musa a sa'ad da suke zance wa li akhihi Harun kuma ya gaya wa dan uwan annabi Musa mai suna Harun salawatullahi alaihima Allah ya kara musu aminci yace innani ma'akuma Allah ya ce wa Musa da Haruna ina tare da ku asma'u wa'ara ina ji ina gani yanzu Allah ya ce yana ji yana gani ko bai ce ba to ke ma sai ki ce Allah yana ji yana gani amma jin ba irin namu ba ganin ba irin namu ba ba shi kenan kin zauna lafiya ba suratu taha aya ta 46 wa ma la yasma'u wa la yubsiru kal asnamin lati hiya min al mautan abubuwan da ba sa ji waɗanda ba sa gani su ne kamar gumaka daga cikin abubuwan da suke matattu ne ba su da rai amma Allah yana ji yana gani kuma mun yadda alam tasma mukhatabata khalilullahi salawatullahi alaihi abahu baka ji idda annabi ibrahim masoyin allah yake magana da mahaifin shi bai ce ya abati ya babana lima ta'budu shaytan eh lima ta'budu ma la yasma'u me yasa kake bautawa abin da baya ji wala yubsiru baya gani wala yughni anka shay'a ba zai iya tsinana maka komai ba menene wannan abin gunki gunki yana ji baya ji yana gani baya gani ran da rashin lafiya ta kama ka gunki zai baka lafiya radda talauci ya kama ka gunki zai azurta ka ba zai azurta ka ba sai ce afala ya aqilu ya afala yuqalu ya zawil hija afala ya aqilu ya zawil hija man fahima anillahi tabaraka wa ta'ala yanzu nan ya koma su hankali wanda Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi da ya fahimta ba zai fahimci haza anna khalilallahi salawatullahi alaihi la yubawwihu abahu ala ibadati ma la yasma'u ko wala yubsiru yanzu nan ai dukkan mai hankali ya kamata ya fahimci cewa annabi ibrahim yana kyara mahaifin shi ne akan ya je yana ainihin wato bautawa abin da baya ji baya gani idan da baban annabi ibrahim allah yake bauta annabi ibrahim zai faɗi haka amma menene yake bauta yana bauta wani abu wanda baya ji baya gani domin me domin allah yana ji yana gani don haka annabi ibrahim ya ce don me kake bauta abin da baya ji baya gani annabi ibrahim yake zargin mahaifin shi akan haka walau qala al-khalil salawatullahi alaihi li abihi ad'uka ila rabbi alladhi la yasma'u wa la yubsiru la ashbaha an yaqula fa mal farq bayna ma'budika wa ba'budi da a ce annabi ibrahim ya ce wa baban shi ina kiran ka zuwa ga ubangiji na wanda baya ji baya gani to lallai da ya kamata baban nashi kenan ya ce to tunda haka ne me bambancin abin bautarka da abin bautata baban annabi ibrahim me yake bautawa gunki wanda baya ji baya gani ibrahim me yake bautawa allah wanda yake ji yake gani ashe annabi ibrahim da ya ce wa baban shi me yasa kake bauta abin da baya ji baya gani saboda ya san nashi allah yana ji yana gani ne ina fatan kun gani wallahu qad asbata li nafsihi annahu yasma'u wa yara allah ya tabbatar wa da kanshi cewa yana ji yana gani wal mu'attilatu min al jahaniyya masu musu siffofin allah daga cikin jahamawa tunkiru kulla sifatin lillahi jalla wa ala suna musun kowace siffa da aka siffanta Allah mai ainihin wato ɗaukaka da girma wasafa biha nafsahu siffar da Allah ya siffanta kanshi da ita fi muhkami tanzilihi a cikin littafin shi wanda yake tsararre aw ala lisani nabihi ko kuma ya siffanta ainihin wato kanshi da ita a bisa harshen annabin shi sallallahu alaihi wasallam li jahalihim bil ilmi abin da ya kai su haka shine dan sun jahilci ilimi وقال عز وجل ألا مدوكاكين سركيتي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه baka ga wanda ya ɗauki abin bautar shi son zuciyar shi ta zama abin bautar shi ba afa anta takunu alaihi wakila kai za ka zama wakili gare shi ma'ana mutumin da ya koma yana bauta wa son zuciyar shi za ka iya tsayawa a kan shi ne ka tursasa shi ya riga ya sa son zuciya am tahsabu anna aksarahum yasma'una aw ya'qiluna koko kana zaton cewa da yawa daga cikinsu suna ji ko suna hankalta ma'ana mafi yawancin kafirai ba sa jin magana ba sa hankalta mafi yawancin abubuwan da ake bauta ba sa ji ba sa hankalta ilmin eh to na ce a fara'aita a ra'aita ne ko a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila an tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun wato baka ga wanda ya ɗauki son zuciyar shi ta zama ita ce abin bautawar shi ba afa anta takunu alaihi wakila kai zaka zama wakilin shi am tahsabu anna an am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun ko kana tsammanin da yawancin su suna jin magana ko suna hankaltar magana ba sa ji ba sa hankalta mafi yawancin su sai Allah yake inhum mafi yawancin waɗanda ba su yarda da Allah ba ba komai bane illa kal an'ami kamar dabbobi suke dabba ba ta jin magana ba za ki cewa dabba dan me kika yi fitsari a nan dan me za ki tsuguna a cikin jama'a ki haihu da ki shiga ɗaki mana ki rufa wa kanki asiri dabba za ta ji ki ne ba za ta ji ki ba sai Allah yake to mafi yawancin waɗanda ba su yarda da Allah ba su ma haka suke balhum adallu sabila sun fi dabbobi ma bacewar hanya domin dama ita dabba ba ta da hankali shi ko mutum yana da hankalin da zai iya yadda akwai Allah kuma ya ki yadda suratul furqan aya ta 43 zuwa 44 sai malam yace fa'alam ka sani da cewa annallaha azza wa jalla Allah mai buwaya da ɗaukaka ko fa'alamullah azza wa jalla anna man la yasma'u wa la ya'qilu kal an'am fa'alama Allah azza wa jalla anna man la yasma'u wa la ya'qilu kal an'ami sai Allah ya sanar da mu kenan wanda duk baya jin magana ba kuma ya fahimtar magana to kamar dabba ne balhum aballu sabila ya ma fi dabba bacewar hanya fama abudul jahamiyya abinda jahamawa suke bautawa alaihim la'ainullah la'anta Allah ta tabbata gare su kal an'ami kamar dabbobi suke allati la tasma'u wa la tubsiru waɗanda ba sa ji ba sa gani abinda malam yake son ya ce mu dai Allah da muke bautawa yana ji yana gani su ko da suka ce Allah baya ji baya gani to ba namu Allah bane sai dai in Allah ne irin na kafirai don kafirai ne allolinsu ba sa ji ba sa gani wallahu qad sabata li nafsihi annahu yasma'u wa yara Allah ya tabbatar wa da kanshi cewa yana ji kuma yana gani wal mu'attila min al jahmiyya tunkiru kullu sifatin lillahi su ko jahamawa waɗannan da ke musu suna musu duk wata siffa ga Allah wa safa biha nafsahu wanda ya siffanta kanshi da ita fi muhkami tanzilihi a cikin littafin shi wanda yake tsararren littafi aw ala lisani nabihi ko kuma ya siffanta wannan siffa a bisa harshen annabin shi dukkan waɗannan siffofin musu suke me yasa li jahalihim bil ilmi saboda sun jahilci ilimi wa zalika hakwa ta faru ne annahum wajadu fil qur'ani anna allaha qad awsa asma'a min asma'i sifatihi ala ba'd khalqihi saboda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato faɗi wasu sunaye daga cikin sunayen shi a cikin littafin shi sai ya yalwata wajen siffanta waɗannan sunaye waɗanda wannan siffantawa da ya yalwata ya siffanta kanshi da shi da siffar da yake tafi ƙarfin siffar halittu fatawahamu sai su waɗannan jahamawa sai suka ruɗe li jahalihim bil ilmi saboda sun jahilci ilimi suka ce inna man wasafa Allah bi tilka sifa allati wasafa Allah biha nafsahu qad shabbaha shabbahahu bi khalqihi sai suka ce to waɗannan siffofi da Allah ya siffanta kanshi da su wanda bi ya sake ya ainihin wato siffanta Allah da su to babu shakka ya kamanta Allah da halittun shi kenan fasma'u ya zawul hija ya ku masu hankali sai ku saurara ما أبين من جهل هؤلاء المعطلة أبو بن دزن بينا ندق جاهل وأنا ما سمسن سبوبين الله تو أنا malamin zai ji ne ya ɗibo mana ayoyin alkur'ani daban-daban waɗanda za su tabbatar mana da wasu siffofi na Allah maɗaukakin sarki don haka a ƙulu sai in ce wajattun laha wasafa nafsahu fi ghairi mawdu'in min kitabihi na samu Allah ya siffanta kanshi a wurare da dama ba wuri ɗaya ba a cikin ainihin littafin shi fa'alama ibadahu almu'minina annahu sami'un basir Allah ya sanar da bayan shi cewa shi ne ji ne mai gani ne faqala Allah ya ce wa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne Allah mai gani ne wa zakara azza wa jalla kuma Allah ya ambata al-insana ya faɗi mutum a cikin alqur'ani faqala sai ya ce inna ja'alnahu sami'an basira mun sanya mutum mai ji mai gani to ina son ku gane malamin yana son ya kawo yadda su suka bi suka rude ne yanzu kun ga ayar farko gashi mun ji cewa Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da cewa shi ne ji ne ko kuma mai gani ne a aya ta biyu kuma fa Allah ya ce ya sanya mutum mai ji ne mai gani ko sai suka ce to tun da haka ne in ka ce Allah yana ji yana gani to ka kwatanta ka kwatanta shi da mutum kenan to amma ku duba ai qur'ani ne ya ce Allah mai ji mai gani ko kuma qur'ani ne ya sake cewa ya sanya mutum mai ji mai gani to ke da jin haka sai ki ce amma fa ji da ganin mutum ba irin na Allah bane ina fatan kun gane wa a'lamana jalla wa ala annahu yara Allah ya bamu labari cewa yana gani fa qala sai Allah yace kul i'malu ka ce wa musulmi ku yi ta yin ayyuka fa sayarallahu amalakum Allah zai ga aikin ku me yake nufi da Allah zai ga aikin ku Allah zai nuna wa duniya aikinku wa rasuluhu manzon Allah zai ga aikinku wal mu'minuna mu'minai ma za su ga aikinku yanzu anan ya ce fasayarallahu ku Allah zai gani wannan ya nuna Allah na gani kenan wa qala li Musa wa Haruna kuma sai Allah ya ce wa Musa da Harun innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji ina gani fa'alama azza wa jalla sai Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari ko ya sanar da cewa annahu yasma'u wa yara a'mala bani adam Allah yana ji yana ganin ayyukan da 'yan adam suke yi wa anna rasulahu kuma lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa basharun wanda mutum ne yara a'malahum aidan shi ma yana ganin ayyukan da bayi suke yi yanzu Allah na gani manzon Allah na gani ko amma manzon Allah ai ba Allah bane manzo Allah halitta ne shi ma daga cikin halittun Allah ko sai dai ya fi dukkan halittu daraja to abin cewa yanzu irin ganin da Allah yake iri ɗaya ne da ganin manzon Allah ba iri ɗaya bane alhamdulillah sai malam yace wa qala kuma Allah yace awalam yarau ila tawri musakharatin fi jawi sama mutane ba sa ganin ainihin tsuntsaye ne yadda aka hore musu sararin samaniya suke tashi suna fiffirwa وبنو آدم يرون الطير أيضا الطير مسخرات في جو السماء ‘yan adam suna ganin tsuntsaye har wayo a sadda ka yi ce wasu na'in filka bi a ayyuna ka je ka kera jirgin ruwa a kan idonmu wannan aya tana nuna Allah yana da ne yana da ido bi a'yunina akan idanuwanmu wa qala kuma Allah yake tajri bi a'yunina jirgin ruwan annabi Nuhu na gudanowa a idanuwanmu wa qala kuma Allah yake wasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka fa innaka bi a'yunina kana idanuwanmu waɗannan ayoyin duk suna tabbatar da ni ido fasabata fasabbata rabbina azza wa jalla li nafsihi aynan anan Allah ya tabbatar da kanshi ido ya sabbata li bani adama a ayyunan kuma Allah ya tabbatar da cewa yan adam ma suna da idanuwa fa qala sai yace yara tara a ayyunuhum tara a ayyunuhum tafidu min ad-dam'i bayan Allah na garin aka saukar da alqur'ani sai kaga idanuwan su yana kwararar da hawaye wannan ya nuna kenan yan adam suna da ni suna da ido Allah ma kuma yana da ni yana da ido sai ce faqad khabbarana rabbuna Allah ubangijinmu ya bamu labari anna lahu aynan cewa yana da ido wa a'lamana kuma ya sanar da mu anna li bani adama a'yunan dan adam ma suna da idanuwa wa qala li iblis alayhi la'natullah iblis inuwar Allah ta tabbata gare shi yace Allah madaukakin sarki ce da shi ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya menene ya hana ka kai sujuda ga abin da na halitta da hannuna wannan yana nuna mana Allah yana da me yana da hannu to anan bari ga wata magana da malam ya kamata in dan tsaya in muku sharhi akan malam ibn khuzaima sai yace iblis sai yace la'natullahi alaihi wai mutane na cewa wai ba kyau a la'anci iblis saboda in ka la'ance shi wai zai je la'anci Allah haka mutane ke cewa ko ba daidai bane za ka iya la'anta iblis koyaushe domin Allah maɗaukakin sarki shi ya fara la'anta shi kuma la'anan nan ne kuma sadda kike cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ai shi kike cewa kina roƙon Allah ya tsare ki daga shaitan wanda aka jefe shi da la'anta to mu dawo kan magana da muke yanzu da Allah ya ce mama na akka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kai sujuda ga abin da na halitta da hannuna wannan na tabbatar da Allah yana da ni yana da hannu wa qala a wani wuri kuma Allah yace bal yadahu mabsutatani hannayen Allah a shimfiɗa suke Allah bai da rowa yunfiqu kaifa yasha Allah yana ciyarwa yadda yake wa qala Allah kuma yace wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al qiyamah ƙasa baki ɗayanta dankar Allah ce wato duniyar nan da kuka gani danka Allah zai danke ta ne was samawat haka nan ainihin sammai maturiyatin Allah zai nannaɗe su sai ya danke sammai da ƙasa gaba ɗaya biyaminihi da hannun shi na dama wannan yana nuna ne Allah yana da hannu ko hannun ma na dama sai dai a cikin ladabi na tauhidi Allah bai da hannun hagu hadisi ya ce dukkan hannayen Allah dama ne domin hagu kamar fanɗarewa ce don haka Allah yana da hannaye amma sai hadisi ya ce duk hannayen Allah dama ake kiransu ba irin namu ba a ce hannun dama hannun hagu kun ga daga nan za ku gane ashe da Allah yake da hannaye ba ma irin namu ba ne tunda mu namu dama da hagu ne shi ko nashi duk dama ne فثبت ربنا عز وجل جل وعلا لنفسه يدين sai Allah ya tabbatar da kanshi cewa yana da hannaye guda biyu ya khabbarana kuma ya bamu labari anna li bani adama wa daini cewa yan adam ma suna da hannaye biyu fa qala sai Allah yake zalika bima qaddamat aydikum wannan azabar ta same ku ne saboda abin da hannayenku suka gabatar wannan yana nuna mai yan adam na da hannu ko har gashi suna yin laifi da hannayen wa kala kuma Allah madaukakin sarki ce zalika bima qaddamat yadaka wannan larura ko wannan azaba ta same ka ne da abin da hannayenka ainihin suka aikata wa kala kuma Allah yace innal ladina yubayi'unaka waɗannan da suka zo sune maka cappa sune maka mubaya'a suna gaisawa da kai suna karɓar musulunci inna ma yubayi'una Allah suna ainihin wato yi wa Allah mubaya'a ne yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama da hannunsu anan sun zo suna wa manzon Allah mubaya'a da hannu sai manzon Allah sai miƙo hannu sai kai ma ka miƙo hannu sai ku haɗa hannu haka sai ka ce kai mishi mubaya'a akan musulunci to sai Allah madaukakin sarki sai ya ce hannun Allah kuma yana sama da hannunsu yana tabbatar mana da yana da hannu ko bai da hannu yana da hannu amma hannun Allah ba irin na manzon Allah bane hannun Allah ba irin na Allah bane amma dai yana da hannu tun da gashi mumini ya zo ya hada hannu da hannun manzon Allah sun gaisa sai Allah madaukakin sarki sai ce to hannun Allah kuma yana sama da nasu gaba daya ko kun gano wannan da kyau wa qala sai kuma Allah yake ar-rahmanu 'ala al-arshi sawa Allah mai rahama ya daidaitu saman al-arshi وخبرنا كما الله يبام العباري أكن سوى أن ركبان الدواب ما سهوى دبوبي ثم يستوون على ظهورها سنا ديديتوا أكن باين دبوبين abin da ake so a ce Allah ya daidaito a saman al'arshi ko kuma kuna kuna hawa dabbobi sai Allah yake litastawu ala zuhuriha ku hau gaban bayan su kuma ku daidaita daidaituwar da 'yan adam suke irin ta ɗaya daidaituwar da Allah ya akan al'arshi ba irin ta ɗaya ba amma sunan ne ya ɗaya amma daidaituwar fa ba ɗaya ba ce wa qala fi zikri safinati nuh da Allah ya zo ambatan jirgin ruwan annabi nuh sai ya ce wastawat alal judi jirgin ruwan ya daidaitu akan dutsen jordan to ya ce ya daidaitu akan dutsen jordan Allah kuma ya daidaitu a saman al'arshi daidaituwar jirgin ruwan annabi Nuhu a kan dutsen Jordan ɗaya ne da daidaituwar da Allah ya yi a kan al'arshi ba ɗaya ba ne domin shi jirgin halitta ne shi ku Allah mahalicci ne daidaituwa da muke mu zauna a kan dabbobi mu zauna mu daidaitu ba irin ta ɗaya da daidaituwar da Allah maɗaukakin sarki ya yi a kan al'arshi ba domin mu halittu ne shi fa mahalicci ne jama'a kun fahimci yanzu jimillar abin da ake so a karantar da ku ita ce aqidar ahlus sunna ita ce duk abin da aya ko hadisi suka faɗa a yadda amma in abin ya shafi siffa Allah ne to kar a kamanta Allah da halitta domin mu halittu na ƙasassu ne Allah ba na ƙasashe ba ne shi cikakke ne mu ku ba cikakku ba ne mu ba wanzazzu ba ne ma'ana da can babu mu hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura Allah yake cewa ko mutum ya taɓa tunanin an taɓa yin wani zamani da babu shi yanzu shekara ɗari da ta wuce dukkanmu da ke nan babu mu haka ne ko to yana da wahala kuma yanzu nan ba wata gamdakatar ba shekara ɗari ne zuwa a same mu haka ne yawwa to wannan yana nuna kenan mu masu zuwa ne mu ƙare ko to amma Allah akwai shi dama can bai da farko kuma Allah zai kasance har gaban abadan abidi na bai da ƙarshe ashe kun ga ba irin mu ɗaya ba mu halittu don haka kenan ashe idon mu mai ƙarewa ne mai mutuwa ne mai hallaka ne amma na Allah ba mai hallaka ba mu kun fahimci waɗannan bayanan da kyau Allah maraukakin sarki taimake mu sai malam ya ce afa yalzamu ya zawul hija inda ha'ula fasaka yanzu ya ku masu hankali zai zama ya zama lazumi kenan a wurin waɗancan fasikai su ne jahamawa anna man sabbata lillahi ma sabbata Allah fi hadhihi al-ayi wanda duk ya tabbatarwa da Allah abubuwan da Allah ya tabbatarwa da kanshi a cikin waɗannan ayoyin an ya kuna mushabbihan khaliqahu bi khalqihi ya zama kenan ya siffanta Allah mahaliccin shi da ainihin wato halittun shi yanzu can da Allah ya ce yana da idanuwa yana da hannaye ya daidaitu Allah yana da kaza yanzu kenan wannan kamanta Allah Allah yana kamanta kanshi ne da halittun shi a'a to mu ma kenan ahlus sunna ba muna kamanta Allah da halittun shi bane hasha lillahi an yakuna hadha tashbihan Allah ya tsare a ce wanda yake Allah yana da hannu shi ma yana da hannu kuma ya zama ya kamanta hannun Allah da hannun shi kamar da'au kamar yadda su suke riyawa mu jahalihim bil ilmi saboda sun jahilci ilimi wa nahnu naqulu mu ahlus sunna cewa muke inna allaha sami'un basir Allah mai ji ne mai gani ne kama a alamana khaliquna wa bari'una kamar yadda Allah mahaliccin mu kuma wanda ya kera mu yake faɗin haka wa naqulu kuma cewa muke man lahu sam'un wa basirun min bani adam fa huwa sami'un basir daga cikin yan adam duk wanda yake da ji da gani to shi ne basira ne kuma shi ne ji ne ولا نقول سيدي باما تشوى إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق باما تشوى وانا كمن تأبوكين هلتا مدى هلتو ونقول تشوى مكي إن لله عز وجل يدين الله أنا بهنا وبدابي يمينين دكا هنا أن الله بدابي دانني لا شمال فيهما باب هقو أهنن الله قد أعلمنا الله تبارك وتعالى أن له يدين to kuma Allah ba mu labarin yana da hannaye biyu din wa khabbarana nabiyuna sallallahu alaihi wa sallama annahuma yaminani kuma annabin ne ba mu labarin cewa hannayen Allah guda biyu din nan dukkan su dama ne la shimala fihi ma a cikin su babu hagu don haka wa naqulu sai mu ce inna man kana min bani adama salimal jawarih daga cikin yan adam wanda ya yana da lafiyayyun gaɓoɓi wal a'ba da ainihin kusurori wato gaba a nan sai ki ce hannu to a hannun kuma sai ki ga akwai inda dantse yake akwai inda gwiwa hannu take shine bambancin aljawarihu da al'aba falahu ya bani don haka wannan mutumin tun da shi mutum ne yana da hannaye guda biyu lafiyayyu sai mu ce yana da hannaye guda biyu amma shi da yake halitta ne sai mu ce yaminu wa shimalin dama da hagu ko mu mutane muna da dama da hagu Allah fa dukkan hannayen shi dama ne ku riƙe waɗannan abubuwan da ke jama'a waɗannan su ne ilmomin da yanzu ake karantar da musulmi duk inda suke a duniya shi yasa muke so musulmin najeriya 'yan uwanmu su yi tarayya da 'yan uwansu musulmi yadda in an haɗu a ko'ina abin da kowanne musulmi ya sani shi ka sani littattafan da waɗannan mutane suke karantarwa irin littafin hayatul islam da iba'atul dujinna da ibrahim al-laqani waɗanda suke musun waɗannan aƙidojin jama'a ƙasashen da aka rubuto su su ne ƙasashen tunisia da ƙasashen algeria da ƙasashen morocco su ma sun daina karanta waɗannan littafan yanzu sun gane cewa kuskure ne don haka ba sa karantar da jama'arsu to abin takaici shi yasa sai ku ga a gama karantar da mutum a najeriya ya zama babban malami in ya je ya shiga taron malamai na duniya sai ku ga shi ya zama wararre a cikinsu saboda abin da aka karantar da shi daban da abin da aka karantar da saura amma kuma tun da haka aka karantar da shi a ƙasar su har ya taka ya zama malami in aka ce ana da taron malamai shi mutanen shi za su tura idan ya je wurin taron fa sai zama ya zama maraya a cikinsu misali yanzu misali irin tsarin karantar da likitanci da ake a ingila da america da australia da saudiya da najeriya duk ɗaya ne don haka idan likita ɗan najeriya ya je ya haɗu da likita ɗan america sai su fahimci juna wanda ya karanta injiniyarin a Najeriya da wanda ya karanta injiniyarin a Ingila in suka je suka zauna sai su fahimci juna me yasa idan mutum ya koyi tafsiri a Najeriya in ya je ya haɗu da wanda ya koyi tafsiri a Misra da Saudiya sai zama ba iri ɗaya ba saboda abin nan syllabus ɗinmu tsohon syllabus ne wanda an daina karantarwa a duniya gaba ɗaya amma taurin kai ya sa har yanzu shi yake karantar da mutanen ma'anan. haka sai ku je ku ga babban malami jama'a ba za ku yi mamaki ba tun da malam bakar gumi ya rasu har yanzu kujerar shi tana nan shiru a rabitatul alamin islami bara a wurin aikin hajji sai muka haɗu da wani shugaba daga cikin masu gayyatar malamai taro na duniya a rabitatul alamin islami sai ke tambaya ta kai ɗan sudan ne sai na ce ni ɗan najeriya ne sai ce ya kuke da abubakar gumi sai na ce babana ne sai ce allahu akbar sai ce me yasa tun da abubakar gumi ya mutu babu wanda ya zauna kujerar shi sai na ce ba ku aiko mana da goron gayyata ba ne ba aiko mana da goron gayyata ba sai ce gaskiyar lamari malamin da ya zo ya ce zai zauna a kujerar da muka bincike shi sai muga duk irin standard da ake bukata ba shi da ita duk irin cancantar da ake bukata ba shi da ita don haka sai muka ga cewa to ai misali tsakani da Allah yanzu a ce kin gama secondary kin je kin yi FCE kin karanta health education kin fito da digirinki yanzu kenan ke cikakkiyar malama ce akan health education haka ne ko ba haka ba haka ne sai aka ɗauke ki sai aka kai ki ƙasar kamaru ki je ki karantar da health education da aka je sai aka ce ai baki jin turanci ba za a yi mamaki ba kika gama primary kika gama secondary kika gama degree NCE baki jin turanci to sai kuma aka zo da wata daga ƙasar Mauritania ita ma kuma malama ce tana da degree a NCE a health education ita tana jin turanci aikin ga yanzu inda aka sa ta ta karantar ba za a saki ki karantar ba baki kai matsayinta ba abin da yake faruwa kenan jama'a bari ku ji ta kama ne yau da zan juye muku makon da ya wuce da na dawo daga saudi arabia kafin in fara musu tafsiri sai da na tara ɗalibai na a garin nan maza sai da muka yi taro da su tafiya ta makaɗin nan na je na ƙara gano wata illa daga cikin illolin da miyagun malaman nan suka saka mu a ciki shine sun zama kadangaren bakin tulu kun san kadangaren bakin tulu shine shi dai in aka bar shi zai bata ruwan tulu to in kuma aka jefe shi fa sai a fasa tulun gaba daya don haka ga ruwa ana gani ana ji ba zai shawo ba don aka kore shi ya tafi da gudu sai fada ciki ruwa ya lalace naka ce to a jefe shi daga nesa sai a fasa tulun to abin da waɗannan irin mutanen suka zama kenan jama'a tun da malawa bakar gumi ya rasu jama'a sai muka zama kamar marayu a duniya bara mun sa kayanmu a lokacin aikin hajji za mu tafi hawan arafa jama'a dama da ni haka sai na ga new site wato ɓangaren sabon gini da aka yi na jami'a ummul qura da ke makka domin inda muka santa a cikin maka muka santa ɗan tsokakken guri haka ashe an je bayan gari an gina katon wuri a hanya arafa shikenan sai na aje a zuciyata da muka gama aikin hajji fes na je na sawo kayana sai na shiryo sai na tafi sai na samu shugaban jami'ar je na samu shugaban jami'a muka gaisa da shi nace mishi ni dan Najeriya ne kuma ni mai wa'azi ne kuma kaza aka yi wasa aka yi dariya dama na rubuto takardata na yi taifin na sa hannu kaza kaza cewa mun ga sun gina sabuwar jami'a ne na zo ne mu yi musu murna a madadin yan uwana yan najeriya ya ji daɗin wannan abu sai da muka wuni tare mu yi yawo nan mu je gidan shi ya ji daɗi ya ce ba wanda ya musu haka ma'ana mutum ya tare sabon gida ka zo kai mai murna ai zai ji daɗi balle a ce wannan jami'a ce ta duniya ya ji daɗin wannan abu sai ɗibo fom sai ya bani sai ce to ka je ka ba ɗalibanka su cike waɗannan fom in Allah ya so in har sun cika abubuwan da ake bukata to ni kuma ne maka alkawarin zan ɗauke su sai na ce na gode na gode ya ji daɗi da muka tashi sai ɗauko ta takarda sai gaya mini sirrin da za a bi a cika ɗin kuma don ka a baka blank ka je kai ta cike-ciken banza ashe ba daidai ka cika ba da na zo sai na tara su na ce musu to jama'a ga wata dama mun samu don haka duk wanda yake so ya je kokarin cika waɗannan takardu gashi gashi gashi gashi aka zo aka hada da aka hada alhamdulillah sai zama an hada wajen takardu kusan guda saba'in dai haka aka hada sai na tafi da su da na tafi da su ina isa maka mako biyu da suka wuce na gama umara sai na wa shugaban jami'a waya sai ce mini in zo ranar juma'a to kuma ranar juma'a nan ina da matsaloli da na yi alƙawura da abubuwa ba zan iya zuwa ba sai na ce mishi sai dai ranar asabar sai ce ranar asabar bayi nan sai ce to in je in ga rijistara sai na je na ga rijistara na university muka tafi muka je muka gabatar da takardun nan wallahi sai da rijistaran ya ce amma kai me kai wa shugaban jami'a ya ɗauke ka da muhimmanci haka na ce wallahi babu wani abu zumunci ne na musulunci sai ce to ya bani umarnin cewa in duba takaddunka gaba ɗaya da ka kawo wadda duk take da matsala a zare ta gefe guda don ka a kai ta ma a sha kunya to da aka zaro takaddun sai zama mafi yawancin makarantun sakandaren da ɗaliban nan suka yi ba a san su ba a ƙasar saudi arabia don haka a ƙarƙashin wannan tsarin ba za a ɗauke su ba misali wane ya aiko da takarda ga komai ya cika amma makarantar sakandaren da ya gama ba ta gwamnati ba ce makaranta ce a haliya wato private school ce to in private school ce sai ka je can madina ka yi rijista da jami'ar islamiyya cewa kana da makaranta a najeriya ta secondary private sai su dubi malamanka tsarin karantarwar da sauransu sai su baka certificate cewa sun yarda da kai to su kuma jami'a ummul qura sai su je su karbo irin wannan daga jami'ar madina da ke makka to a nan bari ku ji abin da ya ce sai ce mini me ya same ku ku yan arewacin najeriya ya ce duk arewacin najeriya sai ce ka gani makarantu biyu ne kawai suka zo suka yi rijista ya ce amma dubi makarantun ƙasar yarabawa kashi casa'in da takwas cikin ɗari duk sun zo sun yi rijista da mu amma ku ba ku yi ba to amma ku je ku ga malaman yarabawa nawa ne suke zuwa makka malaman hausawa guda nawa ne suke zuwa malaman nan yarabawa da suke zuwa yan kaɗan ne amma in suka je zuwa suke su aiki su wakilci jama'arsu mu kuma namu suka je sai dai kowa ya je ya take tumbin shi da shinkafa da kaza kuma shi kenan ya dawo an je hajji an dawo bai je ya wakilci mutanen shi ba sakamakon haka cikin takaddun nan saba'in ina tabbatar muku da cewa waɗanda aka karɓa ba su wuce guda biyar ba makarantun da su sure kuke yi haya kaza haya kaza haya kaza dukkansu private schools ne me ya kamata shugabannin waɗannan makarantun in suka je aikin hajji ko umra tunda sun san makarantunsu ba na gwamnati ba ne idan makarantarka ba ta gwamnati ba ce ko da a nan ƙasa ai sai kayi mata rijista to su can ƙasar saudi arabia tun da sun yadda gwamnatin najeriya ƙawarsu ce suna ƙawance to duk abin gwamnati to sun yadda da shi don haka in ka zo da misali certificate daga barewa college za a karba don barewa college ta gwamnati ce in ka zo da alhuda-huda college za a karba commercial college za a karba don ta gwamnati ce amma an ka zo da abubakar gumi college ba ta gwamnati ba ce to sai shugabannin abubakar gumi college su tashi su tafi madina su je su yi mata rijista a karɓe ta a amshe ta sannan in ɗalibansu suka zo sai a ɗauke su makaranta ko kun fahimci wannan to magana da nake so in yi anan sai ya saki jiki da ni sai ya ce mini ga sharuɗan da makarantu za su cika idan suka cika shi ne za su kai jami'ar islamiyya da ke madina idan suka kai jami'ar islamiyya da ke madina sai ainihin a amince da su gwargwadon sharuɗan da suka cika na bi na kwafi waɗannan sharuɗa da so samu ne da na zo da sai in tara shugabannin makarantun nan sai in gaya musu ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata amma sai na ce bari in tara su ɗalibai na tukunan fara gaya musu kasancewa makarantar da ka yi ko makarantar da kake idan ba makarantar gwamnati ba ce to ko ka rubuta kana neman makaranta a kasar saudi arabia ba za a ɗauke ka ba allahumma sai in ita makarantar ta je ta yi rijista da kanta a can kuma wannan rijista abu ne mai sauƙi amma standard ne to magana dama da nake kenan to standard ɗin ko makarantar ku ta kai standard sai ya ce mini dole ne ya zama kuna karantar da aƙida irin aƙida ta ahlus sunna dole ne ya zama littattafan hadisai kuna karantar da irin na ahlus sunna littattafan fiqh ya zama kuna karantar da irin na ahlus sunna komai naku ya zama kuna karantar da irin na ahlus sunna akan kujeran nan sai da ina karantar da ahkamul jana'iz da dadewa yau fiye da shekara goma sha biyar na ce duk ɗalibin da zai karantar da ɗalibai wani littafi na hadisi ya zo ya same ni in ba shi shawara ga irin littafin da ya kamata ya sa ya karantar da ɗaliban in bai da littafin ni zan ɗauki nauyin in samar mishi da littafin amma sai su je sai su ɗauki littafi baranka da ma sai su saka muku sai su ta karantar da ku to matsalar sun karantar da ku ran da aka ce a kawo irin tsarin littattafan da ake karantarwa za a tafi a kai madina don abin da ne niyya kenan yanzu na zauna na rubuta takarda duk makarantun nan haya islam zan rubuta musu lallai ga wani sirri da na gano musu don haka in sun san sun cika waɗannan sharuɗa su ainihin tattaro takardun nasu na sharuɗa su yi photostat su bani ni ko bana in na tafi aikin hajjin allah ya so malamin da yake shugaban jami'ar islamiyya ta yanzu da aka sa jama'a malami na ne rijistaran jami'ar islamiyya malami na ne bosa na jami'ar islamiyya malami na ne duk waɗanda suke gudanarwa malamai na ne ashe kenan abu ya zama me abu ya zama dakan daka shi ka daka tankaɗan bakin gado ma'ana ni ba sai na je ofis ba ma sai in bi malam har gida darul hadisil khairiyya da ke makka jama'a bara malami na tuwai shi aka ba shugabancin ta nan ya kira ne ya ce ka je duk in kuna da ɗalibai ka je ka ɗibo su zan ba su admission amma su samu ainihin wato ikama ta sharaɗin zaman ƙasar saudi arabia zan ba su admission zan ba su gidan zama mutum ɗaya da matar shi guda biyu zan ba su abinci har su digiri su gama shi da matar shi da iyalin shi alkawarin da ya mini kenan na zo na tara su na faɗa musu ya za a yi a samu ikama ikama yanzu in ka je a baka ba za a baka ba sai gwamnati da gwamnati sai na ce ku je ku samu gwamna ko ciyaman na local government ko wasu manyan ku su amfani da gwamnati su nema in suka samo muku kuka photo start kuka bani malami na ne nemi shi alkawari sai in je in kai zai cika alkawarin kun san me ya faru na koma Saudiya wata ran sadda yake min wannan alkawarin mu biyu yake wa da ni da wani dan sudan wannan dan sudan din sai je samo wa kanin shi ikama har an ba kanin shi admission din yanzu mu kuma tun bare ne iwar haka da watan azumi aka ba mu wannan abin amma har yanzu ba mu samu kodawa ba to duk abin da yasa na bata lokaci nake muku wannan bayanin shine dole ne malaman mu su yadda abin da aka gano ba daidai bane su daina karantar da jama'a don ne don mu tafi duniya mu saje yanzu tsofaffi daga cikin ku sun san cewa duk wadda ta sawo akwamari ta yi ado eh za a ce ta yi ado yanzu ba za a ce ta yi ado ba kun ga yan mata ma ba su san akwamari ba ba san akwamari ba san da aka yi shi ma ba su duniyan nan ma biyu ba ina fata an gane ma'ana kenan yanzu in kina son a ci adon yanzu da ke sai ki duba bana wannan irin yadi ake yi haka ne ko ba haka ba amma yanzu kika je kika sawo yadin da mata shekara talatin suke ado da shi in kika yi ado da shi yanzu kin yi ado baki ado ba in aka ce za a zo cikin nan masallaci wa'azi aka ce duk wadda za ta shigo sai ta sa hijabi wadda ta sawo gyale za a batta ba za a batta ba don haka malamanmu a najeriya su ji tsoron allah su karantar da mutane irin waɗannan aƙidoji waɗanda duk duniya yanzu su ake karantarwa a karantar da mata su a karantar da yara ai kun ga wani littafi da na zo da shi daga makka wannan yana da hadisai saba'in wannan yana da hadisai ɗari wannan yana da hadisai ɗari da hamsin waɗannan irin littafan yanzu su ake karantarwa malamin da yake rubuta waɗannan littafan yake bugawa malamina ne sai na je na same shi na ce mishi ina da ɗalibai da yawa don haka ina son wannan littafin wallahi bari ku je da yake cewa sai ya ce faɗi ko kofi dubu nawa kake so bara saboda kaya sai na ce dubu biyu ya isa dubu biyun nan yanzu suna nan makon da ya wuce kayan sun iso sai ya zama kenan in muka karantar da ɗalibanmu su ma suka karantar da ɗalibansu ran da aka je aka haɗu an zama abu ɗaya kenan to amma tsakani da Allah kai kana nan an karantar da kai wani abu da shekara ɗari an daina karantar da shi shi wancan yana can an karantar da shi abin da shi ake karantarwa a duniya yanzu sai kuka je kuka haɗu a wuri guda ba dole kai ka gida dance ba to ɗalibanmu da ake ɗauka a kai su madina jama'a za a sa su jami'ar islamiyya sai ku ji ɗalibi ya samu jami'ar islamiyya wani lokacin sai ya je nan ku yana ta yawo kuna cewa ya ustaz ya ustaz ashe ustaz din nashi is not up to standard bai kai ba in ya je sai a ce a saka shi shu'uba shu'uban nan wani aji ne da ake shekara ai ta baka tuwo kana ci safe da yamma ana koya maka haza kalbun hazihi da jajatun galibi yan najeriya wasu sai an bi da su ta nan amma a nan kuma yana ta yawo guna ce ya ustaz ya ustaz ya salamu alaikum salamu alaikum he ashe duk fanko ne bai kai standard ba bai kai matsayin da ake so ba shi yasa muka bi muka yi ta tsarawa wallahi shi yasa nake cewa hatta gini da nake na darul hadith standard gini nake ba irin local gini nake irin wannan ba gini ne wanda ko a ina aka zo aka gani america ko ingila ko saudiya eh wannan ginin ya tsayu bai kamata jama'a mu ci gaba da har yanzu mu muna nan kashin baya ba a ce kayi digiri wane ya yi digiri kun je kun haɗu a ƙasar masar shi yana jin larabci kai baka jin larabci kuma yadda ya digirin larabci kai ma haka kai digirin larabci ai ka ji kunya ko ko ba haka bane jama'a misali a ce wannan ya ce ta zauna a gaban uwarta ta kai shekara ashirin aka aurar da ita wannan ma ya ce ta zauna gaban uwarta ta kai shekara ashirin aka aurar da ita sai aka zo ita wannan ta iya tuwo ta iya miya ta iya kaza ta iya kaza wannan da aka zo sai zama ko iza sanwa bata iya ba sa nake ta ba gidansu kunya haka ne ko ba haka ba wallahi ina gaya muku waɗannan abubuwan saboda ina kishin ƙasata kuma ina kishin al'ummata idan aka gayyace mu taro a makka sai in ta gayyato malaman su zo mu je sai su ta zuƙewa sai su ta zuƙewa ban san me yasa suke zuƙewa ba sai daga baya na gano tsoro suke mutum ya je a ce to gawa ta malam tashi kai bayani me ƙasar ka take ciki game da kaza abu ne mai sauki kawai bara samu na suka yi suka ce suna son in zo in ba su tarihin yadda dan fujiyo ya da awashi to yanzu kai ka je aikin hajji kawai ka je ne ka je ka sha ruwan zanzan ka cika za ka dawo ka za ce maka zo kai bayani akan tarihin dan hudiyo da larabci kuma malamai ne kuma za ka tara fa ka wuce gaban su tsegege kai bakin fata su larabawa dole ne ku tsaya ku yi karatu ku kai standard abinda muke magana kenan ku daina kuna yawo ana sista salafiya ya kina assalamu alaikum salam ba komi a kanki zauna ki da ki karatu karatu ya san kin iya shi ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimake mu to bari mu dan karasa wannan shafin sai mu ainihin saurara insha Allah dan mu amsa tambayoyi to sai malam yake cewa nahnu naqulu mu cewa muke yi inna Allah sami'un basirun Allah mai ji ne Allah mai gani ne a mun wuce nan wani kulu inna man kana min bani adam nan ma mun wuce wala na kulu inna yadal makhluqina ka yadil khaliqi ba ma cewa hannun halittu irin hannun Allah ne azza rabbuna ubangijinmu ya fi ƙarfi ya ɗaukaka an an ta kuna yaduhu ka yadi khalqihi Allah ya fi ƙarfin a ce hannun shi kamar hannun halittun shi ne wa qad sammallahu azza wa jalla lana nafsahu Allah ya ambata mana kanshi azizan Allah ya ce shi aziz ne ko buwayayyen sarki ne wasan ma ba'dal muluki kuma ya kira wani sarki ya ce azizan faƙala sai ya ce wa qala niswatun fil madinati sai wasu mata a cikin birnin masar suka ainihin ce imra'atul azizi matar aziz turawidu fataha an nafsihi tana neman yaron gidanta ya zo ya sadu da ita shine matar azizu misra ce ta nemi annabi yusuf ya sadu da ita shine matan gari suke gulmarta to a nan kun ga allah ya kira mijinta dawa al'aziz ko sai kuma malam ya ce wasamma ikhwatu yusufa akhahum yusufa azizan yan uwan annabi yusuf ma da suka tashi sai suka ce wa ɗan uwansu yusuf aziz faƙalu suka ce ya ayyuhal azizu ya kai aziz inna lahu aban shekhan kabira ɗan uwan nan namu da aka zarge shi da sata har ka kama shi yana da fa wani uba tsoho ka ji tausayin mu ka sake shi in ya so ka kama ɗaya daga cikin mu kun gane abin da ya faru annabi yusuf kun san tun yana ɗan ƙarami allah ya mai baiwa da ya mai baiwa sai kuma aka ainihin yi wani irin ikon Allah da shi da ɗan uwan shi Binyamin uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ɗakinsu ɗaya su kuma waɗancan ɗakinsu ɗaya su goma to sai zama waɗannan ƙwaya biyu da ake ganin su ba komai bane sai kuma Allah ya albarkace su kun san haka ta kan faru matar da aka rena a gida a ga ita ba a bakin komai ba sai kuma ku ga Allah ya albarkace 'ya'yanta to wannan ainihin su biyun sai Allah ya albarkaci Yusuf sai yusuf ya zo ya ce wa uban baba na yi mafarki na ga rana da wata sun faɗi suna gaishe ni na ga taurari guda goma suna gaishe ni me fassarar mafarkin to yusuf yaro ne a lokacin ɗan shekara sha bakwai sai uban ya gane cewa wannan ɗan nawa zai zama babban mutum har zan kai lokacin da ni ma ina ƙasa da shi sai na je na gaishe shi sai ce amma kar ka gaya wa 'yan uwanka wannan mafarkin sai sun yi maka makirci to abinka da yaro rannan da ya je zance ya yi zance da yan uwan shi kawai sai ya ce kun ji mafarkin da ne amma fa ka ku gaya baba na gaya muku dan dama ya ce kada mu faɗa mu shikenan sai suka koma gefe guda ɗan wancan ɗakin kenan sai suka ce yanzu waɗancan yaran za su samu darajar da buma ba mu da ita to a je a kashe Yusuf wasu suka ce a'a a je a ɓatar da shi shine sai suka zo suka ce wa uban za su tafi awo baba ka ba mu yusuf za mu tafi da shi wurin awo kaza kaza da suka je suka ɗauki annabi yusuf suka ainihin nakaɗa mishi duka sai suka jefa shi a rijiya da suka jefa shi a rijiya aka ce har wani ya ɗauko dutse zai jefa mishi a ka sai ce a haba ai ku bari ai mun gama da shi mun saka shi a rijiya kuma ai labarin shi ya ƙare da suka je sai suka cire rigar shi suka yanka kyarkeci suka shashafa jini sai suka dawo wajen isha suna kuka suka ce wallahi kyarkeci ya cinye yusufa baba wallahi abin ya fi karfin mu suka yi ta kuka yan yan yan yan shine uban ya daga rigar ya juya ya juya ya ce to Allah ya kiyaye amma dai wannan kyarkeci yana da hankali wato da ya tashi cinye ɗana bai yayya ga rigar ba sai zare shi a ciki ya cinye shi kuma ya zuba jinin a rigar ya ce ku je ku da Allah abin da kuka faɗa haka ya ta kuka saboda yusuf ya bata amma zuciyar shi bata yarda cewa Yusuf ya mutu ba to ana can a wannan hali in takaice muku sai Allah ya ɗaukaki Yusuf sai ya gaji kujerar mai gidan shi mai gidan shi shine Azizu Misra wato prime minister matsayinsa Abubakar ta fawa balewa a ƙasar nan ada to sai shi ma ya zama wannan matsayin annabi Yusuf to da ya zama wannan matsayin sai suka taho awo da suka zo awo yanzu ya zama babban mutum girma da daraja na sarauta sai suka kasa gane shi dan uwansu ne da suka zo sai suka ce ya ayyuhal azizu gashi talauci ya kama mu kaza kaza ya kama mu don haka do Allah dai mun zo awo ne amma a taimake mu ya auna musu da ya auna musu tunda ya san yan uwan shi ne kudin nasu sai saka a cikin leda sai saka musu a cikin abincin to amma yana so ya rike dan uwan shi Binyamin sai ya ɗauko mudun awo sai saka a cikin buhun benyamin sai aka bi aka ɗinke aka tafi sai da suka kama hanya suka tafi sai yusuf ya ce a bisu sun yi mana sata aka aika dogari ya ce ya ku waɗannan da kuka zo awo ku ɓarayi ne sai suka ce subhanallah mu da muka zo awo kuma mu da aka kyautata mana ya za a ce mu ɓarayi ne sai aka ce to in ba ga tsoro ba duk za a kwance buhunku sai suka ce duk a kwance to annabi yusuf ya san dokar babansu a dokar babansu annabi yaquba in ka kama mutum ya maka sata to shikenan sai ka rike shi ya zama bawanka wannan irin dokar ce ake mana a najeriya yanzu a musuluncin aka kama barawo ya yi sata in ta kai rubu dinar sai a yanke hannun shi a rana a sake shi ya tafi garinsu idan ba ta kai rubu dinar ba ya biya ko a mai bulala ko makamantan haka to amma in kai sata a kama ka a kai ka kurkuku a aje ka wannan dokar yahudawa ce saboda haka sai ainihin aka suka ce sun yadda ya ce kun yadda cewa yanzu duk wanda muka samu ya saci wannan mudin awo mu rike shi suka ce sun yadda sai aka fara bincikawa aka ce yusuf yana fasa buhunsu yana bincikawa yana istigifari saboda ya san cewa an kala musu ne don ana so a rike ɗayan har sai aka zo buhun bunyamin ana duba buhun bunyamin sai aka ga mudin awo ta ce to gashi suka ce to ya ba mu sai ka rike shi amma dai baban shi tsoho ne da za ka taimake mu sai ka kama ɗaya daga cikin mu shi ka sake shi to amma ku ji sharrin yan ubanci sharrin yan ubanci duk wanda yake da tunani na yan ubantaka ya daina haramun ne ba yan ubantaka a musulunci da uwar ku ɗaya da uban ku ɗaya da uwa ɗaya da uba ɗaya duk ɗaya ne a wurin zumunci don yanzu wasu sun ɗauki ɗabi'a wai idan ina da ƙanne guda biyu 'yan mata idan wannan uwar mu ɗaya uban mu ɗaya wannan uban mu ɗaya da idan aka tashi aurar da su sai in yi wa wance goma ta arziki wance kuma sai in mata biyu ta arziki haka ake ba za a yi mata goma ta arziki ba ko wai ita ba uba ɗaya ba uwa ɗaya ba daidai ba ne a musulunci duk ɗaya ne ciki ɗaya kuka fito zumunci ne dole a yi kun fahimta jama'a kuma ku mata kuna da mas'uliya mai girma kuna da hakki mai girma a kan ku ga cewa kuna haɗe kan 'ya'yan da kuka haifa ku kau da wannan sharri da shaidan yake saka muku kun san cewa yau wahalar da duniyar musulunci ta shiga 'yan ubanci ne saka ta yahudawa da ke azabtar da larabawa kun san cewa saboda wai su jikokin abin nan ne jikokin saratu ne matar annabi ibrahim su kuma larabawa jikokin hajar ne wai 'yan ubantaka ne sun gane cewa kakansu ɗaya shine annabi ibrahim amma uwafa wannan isma'il hajara ta haife shi ishaqa saratu ta haife shi to wannan 'yan ubantaka shi ya kawo yau suke kashe juna fa sun yadda tushensu ɗaya amma sun yadda uwatin da ta saba bari su kashe juna don haka wannan irin hassadar ita ta sa sai suka buɗe baki yan uwan annabi yusuf sai suka ce wa yusuf ba su san yusuf ɗin suke magana da yusuf sai suka ce in ma bunyamin ya yi sata dama sata gadon ɗakinsu ne duk yan ɗakinsu barayi ne wani wanshi ma ya taɓa yin sata an kai annabi yusuf wurin yar annabi yakub a riƙe shi daga baya annabi yakub ya je zai karɓo ɗan shi sayar ta ce bata yadda ba ya matsa ta matsa sai ta ce ya je ya dawo da aka tashi tafiya da yusuf haka dokarsu take sai ta ɗauki wani kaya nata wani kama abin hannunta sai ta saka a cikin kunshin kayan yusuf ana yunkuri za a tafi da yusuf sai ta ce amma ai yaron ya min sata ban ga abin hannuna ba ana bincika kayan yusuf sai aka gani da gani shikenan sai annabi yakubu ya ce shikenan sai ki rike shi wato dokarsu idan kai min sata ka zama nawa sai da haka ina son in rike ka baka sani ba sai in samu aljihunka in jefa naira goma da ka tashi tafiya sai in ce a'a ka ɗaukan min naira goma a duba ana gani sai a ce to kai koma zama ya kama ka shi ne sai suka ɗauko wannan tarihin suka ce in ma bunyamin ya yi sata dama 'yan ɗakin su barayi ne akwai wani wani shi ma da ya ɓata ya taɓa yin sata shi ma shine sai annabi yusuf a cikin zuciyar shi sai ce kuna nan dai har yanzu masharranta allah ya fi ku to shine fa a nan wurin sai Allah yake ba mu labari su dinnan ba su san cewa Yusufu ne yanzu azizu Masar ba sai suka ce ya ayyuhal azizu ya kai aziz inna lahu aban inna lahu aban shekhan kabiran wannan yaro yana da uba tsoho ne ya manyanta ka sake shi ka kama ɗaya daga cikinmu mahallin shahid shine me sun ce aziz a can kuma an kira wannan mutumin misra mai aziz to sai kuma waƙala sai Allah ya ce qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dur suka ce ya kai wannan al'aziz ya kai wannan sarki ko prime minister da mu da danginmu wahala ta shafe mu a bana wato bana an yi fari yanzu kun ga anan duk gaba ɗaya baki ɗaya me aka ce aziz aziz ko to amma azizu sunan wane ne kuma asali sunan Allah to yanzu izzar da ke cikin azizu misra irin ta ce ga azizu Allah ba ɗaya bane ko da yake suna ya ɗaya don haka sai malam ya ce falaisat izzatu khaliqina al-izzatu allati hiya sifatun min sifati zatihi izzar ainihin wato Allah madaukakin sarki mahaliccinmu wadda ita wannan izza siffa ce daga cikin siffofin shi ka izzatul makhluqina ba iri ɗaya ce izza shi da izza abokan halitta ba allazina a'azzahumullahu biha waɗanda su halittu ɗin Allah ya fi ƙarfin su da wannan izzar tashi kun fahimci wannan da kyau walau kana kullu ismin sammallahu lana bihi nafsahu da a ce duk wani suna da Allah ya kira kanshi da shi ya faɗa mana وأوقع ذلك الاسم على بعض خلقه كان ذلك تشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق da a ce duk wani suna da Allah ya kira kanshi da shi ya faɗa mana wannan sunan kuma ya faru wani daga cikin halittu yana da shi idan da dacewar sunayen guda biyu ya zama kamanta Allah mahalicci da halittu alama ta wahamahu ha'ula'il jahala min aljahaniya kamar yadda waɗancan jahilai jahamawa ke tunani lakana kullu man qara alqur'ana wa saddaqahu bi qalbihi annahu qur'anun wa wahyun wa tanzilun qad shabbaha khaliqihi bi makhluqihi da ya zama kenan duk wanda ya karanta alqur'ani ya gaskata shi akan cewa wahayi ne Allah ya saukar da shi da ya zama kenan shi ma ya halitta ya kamanta Allah mahaliccinmu da halittu kenan tunda duk wanda ya karanta alqur'ani ai ya karanta al'azizu ko al-hakim ya karanta azizu misra to da ya zama kenan kowa ma ya karanta alkur'ani ya yi laifi kenan don haka tunanin da suke yi ba daidai ba ne allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ba nufin sirrin nan da allah mu gani a nan za mu saurara insha allahu ta'ala allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka don haka sai ku yi alama in allah ya so mai yiwa zuwa lokacin da za a zo a ci gaba da karatun wannan littafin littafin ya iso in ya iso kun ga an huta da photostat insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu a jiya ba mu yi karatu ba sai tambayoyi aka amsa in ba ku manta ba ko to waɗannan tambayoyi da aka amsa a ciki ne na zo ne muku bayani na yi wata magana ni har ma na manta sai da aka tuna mini ne muku magana wani magani na ulcer ko wannan magani ne na olsan Allah so kamar da bahaushe yake cewa kasidin wato gamo da kasawa daga jidda ne wasu abokanmu suka ainihin tafi can ƙasan malaysia a ƙasan malaysia ake yin shi asali magani ne na gargajiya amma sai aka mai da shi magani na kamfani gashi ita wadda dai ta sha ta ɗanɗana ta ce ba wari ba ɗaci ba hamami ba bauri salin alin yake kof guda za ki ɗiba ga kofin da kofin ma yake zuwa nan da na siya suka hada suka bani sai ki zuba ruwa mai sanyi karar sai ki ɗibo cokali guda na maganin sai ki zuba a ciki sai ki ga yayi kore fatau ko cikin ku akwai gandai wadda to malam ɗibo mana ruwa a ba ko ba ta da walsa an ta sha wannan ya ba komi ba wani abu magani ina son kwatanta muku ne insha Allah ta'ala to assalamu alaikum warahmatullahi kun ji riyal 35 ne kowane riyal daya naira arba'in yake kasancewa don haka sai ki buga riyal ɗaya